الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم uku ga watan zulhijja shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya dan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari da hamsin da ɗaya yau za mu yi darasi na ƙarshe insha Allah ta'ala darasi na ɗari da hamsin da biyu a wannan littafi mai albarka alwaji inda a za mu tashi zafi na ɗari shida da talatin da hudu muna cikin kitabu da aiki muka dakata satin da ya wuce muka ce in sha Allah wannan satin za mu yi karatun karshe musamman ganin kwanakin da muke ciki don mai tawassuli da irin kwanakin da mun annabi alaihi salatu wassalam cewa yayi babu wani yini mutane za su yi ta ayyuka alkhairi a cikin wayannan lokutan da Allah ya fito fiye da kwanakin nan guda goma to gaskiya Allah ya sani mun yi kwaɗayin wannan cewa a tunani na ban sani ba alisa wanda muka sauke cewa akwai wanda muka taɓa kirgarin lokaci irin wannan muka yi haka kamar babu to yasa wannan karan muka ce insha Allah musamman alisa ta bakwai wanda dai adabul mufrad ba kamar ba littafin da muka tsawo lokaci mai tsawo muna biya shi kamar alwaji sauran baya bin shekara uku shekara hudu shine maximum amma wannan shekara mu da muna yi dan biyu ga watan August kamar yadda masu sha bakwai ko eh 2017 kai to tun wannan lokacin to muna yi Allah mana bukin sarki godiya wannan ta sa muke ganin lallai lallai wato za mu yi amfani da damar wajen biyawa. Malin ce, ba za su ta abu da ita ba, yaushe ake son a wato a ‘yanta bawa, yaushe ake son haka. Sai ce, an asma abin da abi bakarin, radiyallahu ta'ala an hasalat, an karko daga nana asma'u Allah ya tara mata yadda a gidansa ya na bakar, tace, أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في الكسوف annabi jira da hannun da Allah tabbata a gare shi ya yi umarni ila izaqatin da ɗan jabawa fil kutubi a lokacin da aka yi kutubin rana lokacin da ake kira ikli ko na mun ko na son to wannan lokacin to da ka san shi kutubi idan ka ganshi ka san wani abu ne yake faruwa zunubin mutane ne yake yawa an fahimta da kyau yawwa duk lokacin da Allah ya jarrabawa shi yasa ake kalubalantar mutane a da in aka yi kuturi zai ga an fito ɗan daudi sun fito da wajen da bayan daudi ba ma tsauro zani ana ja bidiyo kun fita da Allah kuma yanzu kuma kuna ƙara fita da shi ana jan zani a jiki ana Allah wa kubar an mutu wa da dukan nan kowa kuma an ko ba daura zani da haka ake yi wallahi to Allah ya taimake mu aka zo karatu suka yau da gobe kun san ba abin da yake kauda matsaloli irin karantarwa shi yasa Allah ya ma arziki ko tallaba wa karantarwa kai wata irin sadaka jariya da ke ba za ka gane mai kike ba sai da ka mutu wallahi Allah za ka ga wani irin haske da baya tsayawa a kabarinka domin shi ne babban haske wanda fitilar da ba ta lo ba ta baya lo amma ba da zai ta haka je wanda ya san da na abu wannan shi ne shi saboda haka lokacin kuturi yana so a koma zuwa ga Allah saboda haka ana so yayin da aka samu wannan daga jami'oyin da za a bi shi ne a yi ne a yanta bawa ko baiwa asbabu da iski dalilan da suke za a yanta bawa ya zuru isko bi tabarru'in maliki bihi ana samun yanci ta hanyar tabarru'in shi ne sadaukarwa ta wanda ya mallaka kai ne bawon ka ce ke kana yin ta kamar da Abdullahi dan Umar ya yin ta bayi sun kai dubu a rayuwar da dubu Iske za a waje illa don Allah, ka koyi wannan kai abu don Allah. Kai rika yin abu, ka rika yaƙar zuciyar ka ko da yanzu duk abin da za ka yi ka gaya wa zuciyar kai fa don Allah kai. Yawwa. Lila hadisi sadika ti bi mazlimi. Saboda hadisan da suka gabata wajen falalar wato kan gabawa. Wa ya zulu bil mulk. Sannan na biyu ana samun yanci ne ta hanyar mallaka. kamar malaka zara ilmin muharramin ba huwa aurun to ku sani duk wanda ya mallaki muharraminsa ana rabo kawai aka fushi ba ka kanin sa ai muharramin ka ne ko kanin ka san uwanka ba huwa aurun ai ya ce ma ba ya ɗansu ai yadda ce ne kawai kanka wani ba ta wa kanka lokaci ana cikin rabo da wani rabo ya faɗo ɗan uwanka ya faɗo muharramin ka yanka ko kanwa ai ba wani da ka tambaya tana zuwa yaya ai shi ke da yanci ya bada ina gaya ma yauwa an zama raba da ni an zama an an kai canji ka ka ƙara wani jiki ba wa yana kai ka mutu ita zama a bawansa ba ka ake bukata ba an zama raka bi da jundub an nabi sallallahu alaihi wasallam qala man malaka dara ilmin muharrabi fa huwa qawlu to shi muka biya ko wa yasilu aikul abdi kullihi sannan na hudu ana tabbatar da yancin bawa gaba ɗayan sa idan a wasu gaba da idan aka yanta wani zagin sa misali ni da kai muna mallakan bawa sai na zo na ce ni nawa ka san na ya ce to abin da za a yi muka kalli cewa wanda ya yanta bawan nan mai hali ne sai mu ce a alaji su wannan bawan da ka yanta yanzu to kuɗin sa dubu hamsin ne to dubu ishirin da biyar ka ɗauko ka biya ɗaya domin ba zai yi kamar ki rabi da rabi tun da kana da hali to shi ne abin da annabi yake faɗa cewa kai ka yanke bangaren ka shi kuma ɗayan ba zai shiga wani bautar da shi in dai kana son ladan ke shiga to yi kokari ka biya da yamma wai za ka na abdun bai da tunai idan ka zama bawa tsakanin mutum biyu ba a taka a hado ba sai ɗayan ke yanka ba in ka da bokinan sun yana da hali wanda ya yanke to sai annabi alaihi salatu wasalam yake kowai ma alaihi da abdu an fahimta da kyau ko sai a sanya masa kimar bawa a ce ba kuɗin sa kaza ne alaji kudin sa kaza ne a biya kun san inda aka ci gaba su ko kuma zamanin annabi alaihi salatu wasalam da sahabbai za ku ga kallon wani ake a cikin waye zai yi kaza ko kuma wani kai kana da iko ka tafi kai kaza a wannan lokacin akwai kyakkyawan fahimta tsakanin masu karantarwa da masu hali shi mai hali ya gamsu da cewa idan mai karantarwa ya gano hanya aljanna kai dai a maji alaji muna so ai kaza za ku ga wasu suna da wannan ɗabi'a ko da ta sani hadiza wallah yana da wannan tsarin ko zuwa kai kace yanzu za ku mu gina ba kaza zai ce irin wanda muke so ko wanda kake so ba zai ce nan za ka yi wa Allah kai maka bujaru bujaru ba ka ga yadda aka yi maka jinna ka je ka gani saboda haka kuka zo ma za ku yi siya in ba za ku yi siya inganci ba masu kuma sai da aka cire kyakkyawa ga zai ka ga masallacin nan ka gani da markaji ka gani to haka ya kamata idan ya gamsu cewa kai hanyar Allah za ka dora shi to in ka gaya bari ya karba domin aljanna fasila ake so yawwa wannan shi ne har Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ma anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana man ataka shirkan lahu fi abdin duk wanda wato ya yantar da wani abokin tarayyarsa akan bawa ya yantar da abu da yake tarayya da shi akan bawa fa kana lahu mari kuma yana da dukiya yablugu thaman al-abd da zai kai kudin bawan kuma mana abdu alaihi za ya masa kimar bawan kimar ta adili kima ta adil daidai wa daidai ba za a zo a ce a kike yanzu a dora wani bangare da yawa a in dubu a cikin ne to idan da biyar wancan ce ya shine kaida ba da shura ka a wani tasau abokan tarayyar sai ba ta kasan inda su ba ya ba ko ba shi sadaukarwa ba ba shi tabarru'i ba wa ta alaihi da abdu sai kuma a yan jamar bawan shi wannan bai kudin wa illa fa kada ataka minhu ma ataka in ko ba haka ba ba shi da hali to abin da ya da a cikin bawon yana da kwana biyar ne mutum biyar ne a kansa duk kwana ɗaya bawon nan yana da yanki ba za a saki komai ba domin kai ka yanke sauran kwana hudu kuma su gaba da kautar da shi in Allah ya hore ma daga bayan tafiyar kuma bai ji sai da jakin ba sai a wa illa ya kullu mu'tiki mali gaji idan mai yan jawar ba shi da kuɗi فقد أتك من العبد ما أتك يا أنت عبد الذي أنت أتكم باوا وعلى العبد السعي في ما بكي منه to shi bawan sai ya yi kokari ya ga ya nemo kuɗin da zai inci kansa ya kwaci kansa daga gare su hanyar kaga duk ranar da yake da mulki zai je duk kuɗin da ya samu nasa ne. shi zai zo rika bayarwa har ya biya ya yi amala ta hanyar yin aiki a ta yi hasila da sayyidi kimar da ma ya fi kominu har sai ya gadon wa da shugaban gidansa kimar abin da zai biya shi قال ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق نصيبا او كثيسا في مملوك duk wanda ya yanke wani kaso ko wani bangare duk ɗaya ne da kasisan da nasiban ko wani bangare a cikin bawa fa kula su alaihi to ragowar ma ba ta hau shi mali cikin dukiyarsa kuma tar da shi zaka ce kuma tar da shi yana kansa eh fa kala su abu fa kala su alaihi bi mali kuma tar da shi yana kansa a cikin dukiyarsa in kana lahu mali amma yana da dukiya wa illa in ba haka ba ko wai ma alaihi to sai ya mace ma ba sai ya yi gaira mashkukin alaihi a dora mar aiki ya je aiki ba tare da an tsananta ba ba kar a takura mar abin a hankali ya biya a tarbi bawa mujabba dama wacce da muka gama shi ne bawa muda akko wanda yake kaga an yi ne tarayya a kansu sai mujabba sai mukata wanda ake bangarori biyu shi muka gama yanzu na biyu haji mujabba shi ne a tarbi shi kuma wanda zai ce wa huwa da alikul hakki bil maut shi ne mutum ya ce wa bawansa in na mutu idan na mutu na na yanka ka mun yi wannan magana a baya wannan tana da illoli da yawa domin zai rika fada ya ta addu'a dare sallar da Allah ya saka mutu ko kuma kamar yadda ya faru da wasu daga cikin magabata ma sa abai duk dauki bulu sun danne uwan gidan ya mutu duk da sai na Umar shi ne da aka nemo aka daukan sa amma kaga ana samun wannan matsala ka kauli bi raqiqihi kamar yadda mutum zai gaya wa bawansa cewa in mutu ba an ta aurun ba da mauti idan na mutu ka yanzu bayan na mutu fa idza ma ta autika idan ya mutu to la a yanzu in ka da min zuri zimari la yaji idan ya zanto abin da ya yanzu din bai haura wani obaki ne cikin dukiyarsa ba ba wannan misali zai kai dubu hamsin shi kuma abin da yake da shi a lalitarsa dubu saba'in ne in an tattara kudin dubu nawa kenan ɗari da ashirin ko saboda haka idan ya yanke wannan bawan bai yanke ba domin ya haura ne waro ba jiri shi ne abin da malai yake faɗa an imran bin hussein imran bin hussein shi ne wanda muka faɗa a masallacin alhaji bashir to ba la ranar azaba wanda malaiku suke wa sallama saboda tsabar tawakkalin sa anna rajulan ataka tisata mamlukin lahu wani mutum ya yanka mutum shida cikin bayi da yake da su inda mauti lokacin da ya zo mutuwa kawai sai yanka su shida lam yakul lahu malun ghayruhu ba shi da wata dukiya in ba su ba bada hadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya sa aka zo da su aka kirawo su fajazao sai ka sa su a salatan gida uku nawa nawa kenan biyu kiri da kiri kaga sai to sai aka kasa su gida uku thumma atra bainahu sai annabi sai annabi alaihi sallam domin kun ji abin da aka ce dukiyar da sai gaba ɗaya ba shi da komai in ba su ba kuma da yanzu da aka ce mai muktasar ya faɗa a jahiliya an suna so yi wa ƴaƴa mugunta in mutum ya zo mutuwa zai je da dinaran da gaba ɗaya haƙi gaba ɗayan sa zai haƙi mai muktasar ya ce in aka in ya mutu a barka cikin sa ta ce hanjin a fito da su a raba magada haka yake ba dai mugunta ba ce to sai an datse hanjin a fito da haka kike yi to shi ne yake cewa annabi ya kaza su ya je kuriya a tsakanin ba ta ka isnaini sai yadda gurbi bangare biyu wa raka arba'a ko je gurbutin biyu ke shi ne a ta ka isnaini dan ta guda biyu wa raka arba'a din sannan kuma ya bautar da guda hudu akwai da da ko eh akwai guri a nan ta wannan sai yadda wato a mutum hudun kun ga nan kaka dace za a zo dama a ce kuɗi ba a ce kuɗi ba a ce bauta bauta yanki sai a ce kowanne su zo su ɗauka kowa in ya ɗauka sai a ce to ku tsaya ba za a buɗe ba sai an gama ɗauka sai a buɗe sai a ga ai za ka kai bauta aka da to shi ke nan kuna na a bayan ku kuma bauta ku yi nan yanki kuma sai a ce ku tafi an yanta shi ne ƙuri'a an gani kamar idan mutum yana da mata biyu ko uku zai tafiya ko wace take da zai kace to tafiya sauran duka rubuta gida da duk gama ɗaukowa sai ka ce a buɗe wanda ta ɗauko ta biya to da ita za a yi shi ne a kara a bainau an gane ko ba a daɗa islami wa a raka arba'a wa ƙala lahu ƙaunar shadidan ku saurari wannan kalmar annabi ya faɗi kalma mai tsauri a kansa to me annabi ya faɗa a kan wanda ya mutu ba a wajen ruwayar cewa idan alimna ma sallaina alaihi da mun san wannan tabargazar da yi da ba za mu yi masalla ba saboda dukiyarsu gaba ɗaya ta salwantar magana gaba ɗayan ta ko kuma ka saba wa maganar annabi domin a hana ka yi sadaka da ni fiye da wani ubatiri to shi ne illa wa yajihu bai'ul mudabbari wa ibadu wanda yake mudabbar ya inganta ya halatta a sai da mudabbar mun faɗi waye mudabbar ko wanda kace mar kayan daji bayan mutuwarsa to ya halatta a sai da shi da kuma ba da shi kyauta ya halatta wanda kace ma ina mutu kai tsari to kuma yanzu bukata ta taso kawai kace shekara sai da kai kenan ya halatta ko kuma gaba da kyautar sa ai dai jarin sai ka mutu to baka mutu ba an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ma qala balaga nabiy sallallahu alaihi wasallam anna rajulan min ashabihi ataka gulaman gulaman lahu annabi ya samu labarin cewa lallai wanda gaskiyar sahabban sa ya hanta bawansa an dubu ne cewa bayan ya mutu yanki ya ba shi yanki lam yakul lahu malun ghayruhu ba shi da wata dukiyar in ba wannan bawa ba fa ba ahu bi samanin bi samanin li aji dirhamin sai zai da shi da dirhami dari takwas ثم أرسل بثمنه إليه ما شاء الله sai aika da kudinka ya aika mata kudin annabi ya soke wannan ne wannan wato biyar wannan ne ya aika mata kudin dirhami dari nawa dari takwas mun ji waye mudabbar ko to alkitaba shi kuma mukatab shi ne wanda za a yi rubutu a ce to mun je da kai naira dubu ɗari naira dubu ɗari amma ka kai za ka kawo kudin da kanka yana kawowa ana rubuta shi ne mukatab تعريفها الكتابة تعريف اسم بصفة على معاوضة مقصودة كتابة هي راجعة أنت أنت بصفة دون صفة على معاوضة مقصودة أو داونا أو دراك باير كيف تشتي شنو معاوضة بدل عوض هو يوا حكمها حكم إذا قال العبد لسيده idan bawa ya ce wa ubangidansa ka tilmi bawa sai zo da uban gidansa da Allah ka rubuta min yanki ina so ka yanka ni ina son ku samu yanki wajaba ala ta yi ni an yi jiba wajibi ne ga uban gidansa ya amsa ma kana da bawa ya je zo yana so ka rubuta ma zai yanki kansa ya gaji da ya bauta to wajibi ne kai ka rubuta ma eh wajaba ala ta yi ni an yi jiba ila ba talaba zuwa ga abin da ya nema in alima qudratahu ala al-kasbi idan ka fahimci in ka san cewa yana da ikon samo abin da za a dora ba eh in ka san cewa an karbu da ba ziriri da ce kawai sai ka rabu ne amma sai yana da ikon samo abin da aka rubuta ma to lallai a haka ne kawai da ala saboda ba Allah ya ce walladina yaktabuna al-kitaba mimma malakat aymanukum fakatibu ila alimtum fihim khaira lallai waɗanda suke neman a rubuta mukataba bima malakat aymanukum dangane da abin da hannunku ya ribata ya Allah yake fakati bu ku rubuta musu in alim tuzihi khaira sai ku za akwai alheri a tare da sai ku za akwai alheri a tare da in ku san babu mabumul mukhalafa kar ku rubuta wa an musa bin anas anna sirina sala anas alkitabata musa ibn anas yake sirin mahaifin muhammad bin sirin ya ga bayanin samman da ba dalibin ta dan malik cewa ya maro ya rubuta mara ya mutu bukata ba wa kana kafir al mali mutum ne mai kudi ba a baje tararuwan nan da kyau kudi banda laka ila umar radiyallahu anhu sai da gurin sai da umar Allah ya kara masa da ba kada yake katibu sai da wani ke rubuta mara ba a baje shi fadara ba wuce sirra ya samu gona da ya zani sai na umar ya zani shi akan yaki me dalili yace wa yaslu umar sai na umar yana dukan sai yana bakati boye in in alimtu bi mugaira yi musu mukataba ko sa akwai alheri a tare da su makataba wu sai ji bulala sai ya rubuta min mukataba sai dawo ba su ga yi ko da biyan mata ya ga kana yi su da ba bulala sai ni ke kai da biyan maza sosai an gane ko wa mata atal mukatibu ma alayhi li sayyidi aw abra'ahu minhu urtika ko gani mata atal mukatibu ma alayhi li sayyidi duk lokacin da wato al-mukatib wanda aka rubutawa mukataba bawa cewa ya kawo kuɗi na dajen ya wuce yake na ubangidansa a kansa aw abra'ahu minhu ko ya gama cikin abin da yake kansa urtika to ya ne ko shi ya yaje sauran ko kuma ya gama kawo kuɗi to urtika ya ne wa huwa abdu hatta yu'addi wato kullama alayhi yana nan a bawansa har sai ya biya duk abin da yake kansa an fahimta da kyau ko wa an amri an amri da to aibin har abi ya an jaddi fa fi kan hadisi hasan ko wannan riwaya an abi ya an jaddi amru bin su'aib anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala al mukatibu abdu wanda ba aka rubuta wa mukataba yana nan a bawan zama ko da a ce ya ce dubu ɗari yana ya bayar da dubu casa'in har yanzu ba kai bawa ne ba da san dubu ra'ayi sai ka cika dubu goma idan ya yaje ba yawwa ma ba ki alayhi min kitabati dirham to gaji ba mutukar akwai naira ɗaya a kansa a cikin dubu ɗari saura naira ɗaya har yanzu ba wani bai ul mukatibi sai da wanda yake mukatab shi ma ana bai da shi wai iyo bai ul mukatibi idan rabiya ya halatta a da bukatar idan ya yadda idan waye yadda tambayar abin ku je karatu bawon ko uban gida ana bawon ko an amra da binti abdurrahman da wai shi uban gida ai ko yake biya shine da jiyarwa yawa haka gore da amra da binti abdurrahman wa sai wannan ba amra na sai da cikin ɗaliban na na ya wanda aka ce in kana neman ilimin da na Aisha mutum uku zaka nema gaba ɗaya ta sun tattare ilimin da na Aisha akwai Amratu wanda ta go halarwa ma a sauran sunaye an gane Amratu binti Abdurrahman zuwa ya sauran zuwa ya sauran biyu maza ne zuwa ya na kurwa ibn Zubair sai sauran ya masruf barakallahu fi an gane ko to wayannan in kana neman ilimin da rayi ga duk ko fada matuka Allah bari jira ta lallai bari da ya ajatta inu aisha ummul mu'minin radiyallahu anha ta zo tana neman taimakon na Aisha Allah ya kara mata yadda ba kalat laji take da ita ina habba aliki idan iyayen gidanki suna so an asubba lahum samanaki sai in ba su in danka musu kuɗin su ita bukata ba ce ita wa barira bukata ba ce ni ma na fara jan waje ne barakallahu an gane ko bukata ba ce to je ce a tabbau tabbatar wahidata biya daya wa uti kadi fa'altu a yan daji in za suna zan haka a yi iya ɗaya sun yi mata na gaya muku ko iya zo suka sa mata tara ko iya tara aka ɗora wa barira cewa ta yanki kanta a gurin iyayen gidanta shi ne ta zo ta kawo da na aisha kara sai da na aisha take je ki gaya muku idan suna so zan biya a lokaci guda a duwan shi kenan kin zama ɗaya to dai ba za ka rasa barira zalika da aliya barira ta koma gurin iyayen gidanta ta gaya muku fakalin larin ka ce wace da wani irin mugayen mutanen wace da ba illa ya kuna wala'u lana sai dai idan wala'i yana gurin mu kun gane ai ma'anar wala'i ko da yake zai fana a kasa to sai ce kala maliku imam malik yace kala ya haya ya haya ibnu ya haya laifi fa za'amat amratu amra ɗaliban na Aisha ta iya cewa Allah Aisha zakar zalika da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da Aisha ta ji ta gaya wa Annabi fa kala ya Annabi ce iskariha kin da rabu da su je ki biya ba su biya tara a lokaci guda wa aki fiha sannan ki yadda da fa inna mal wala'u liman a'taka dan ki yana kan wanda ya danta ba wanda aka biya a gurin sa ba sai da kika yadda ke ke maulanta za a ce maula barira maula aisha radiyallahu anha alwala'u to ga ma nan wala'i bil baqi wal mati أسباب ميراث الوراء ثلاثة كل يزيد ربه وراثة قايا قام ولاء ونكاء ونسب أبو سوري دليل الاستيزاء أسباب الميراث دليل الاستيزاء أي قالوا وحتى الولاء وأن الولاء يمكن إذا لم تكن كاتبة زي فلانا حق ميراث المعتق من المعتق كيف بالفتي والمدي هذا كان تاجد فتاة لكم مدى الولاء مدى الواجب المتسلم حق ميراث المعجب من المعجب حكم gadar an gani wanda aka yanta daga wanda ya yanta idan ka zama maular da duk randa ya mutu bai da kowa kai za ka gaji bilbaki yace wala yarisu sahibul wala'i illa inda alim asabatin nasabi ba a halatta wanda yake maula maulan asfal ko maulan ala mu dawo kalmar nan maulan ala ko maulan ni'ima ko saboda haka maulan ala shi ne wanda ya yanke maulan asbal kuma wanda aka yanka to maulan ala yana gadon maulan asbal yana gadon ta to shi ne ya ba illa illa adada akabatin na sabu sai dai idan ba da shi na nasaba ga wanda za a gada idan suka kai da shi dai ya uwar da tuzuwa su gadon ta kamata ka taba kamar yadda ya gabata mun yi duk a baya وكما لا يجوز ولا يجوز بيع الولاء ولا يبدل to ku sani wannan wala da uban gidan takar ba a jere ta kuma ba a ba da kyautar ta kace wani na baka ka ka kuɗi mutu ya kace wannan ka na baka wala'i wani ko abokin ka yace ba a yi ya hadisi bin Umar na annabi sallallahu alaihi wasallam an bai wala saboda hadisi Abdullahi dan Umar annabi yayi hani abu da alwala an gane ko alwala shine wato ubangidantaka wa ibadihi da kuma kyautarsa malin ta al-khatima tashabuhu miskin wa fi dhalika falyatanafasil nas'alullah husnaha wato karewa muna roƙon Allah madaukakin sarki wato mafi kyarta قال عبد العظيم بن بدوي الخلفي عبد العظيم بن بدوي من الجابر يقول ده هو يقول بيقدر متوا الله يمسى رحمه bawan Allah bai kuwa da biyar ko hudu da mutuwa ba ko rabin shekara bai ba bayan nan ya rasu shi wanda bai littafi ya tattara littafi mudawwalat sama da hamsin da bakwai guda hamsin da bakwai gashi ya rubuta za ku gani a cikin su ya buɗe lalleka ya fito mana da wayannan abubuwa kuma duka magani duka mazhabobi to bari ku ji a dalilin da na littafi yace hada akhiru ba arafi jama'u wannan shine kanjan abin da ne yi tattara shi wajen tibahu da jerawa fi hadha alkitab alwajib a wannan littafin takaitacce bayan aqul wa wafiqtu bi lilhaq idan na kasance an dadar da ni wajen gaskiya a wannan littafin wa zawabi da dini kazalika ba a rashi yace abin da ne yi bi kenan wa in kana til ukhra in ko ba haka bane ba Allah an yaghfira li ina roƙon Allah ya gafarta mu jibala muna roƙon Allah ya gafarta masa kuma ya ji kansa wa yabu anni ne mun abuwa wa qad ja'altu al-ikka akhirahu malayki na sanya baji da yanci a ƙarshe da ba'ulan da kyakkyawan fada shine ba'alu dan kyakkyawan fada bi an yakuna sababa ikki min an-nar ni ma dai ya zama dalilin ɗan dabi daga wuta Allah ya ɗan dabi daga wuta mu ma Allah ya ɗan mu daga wuta sakamakon karanta da muka yi wa dukhuli fi rahmatil aziz al ghaffar kuma dalilin haka dan ya zanto na ji gaskiya ramar ubangiji al aziz mabuwai al ghaffar kuma bai gafara Allah ya gafarta masa wa hadu subhanahu an yaza li hadha al kitab al qabula ina roƙon Allah ya sanya wa wannan littafin karbuwa fi samai a sama wal ardi da kasa wa an yaktuba li bihi ajran Allah ya rubuta min lada dalilin wannan littafin wa ya hudda anni bi wajran ya kankare min zunubai dalilin wannan littafin wa ya ja'alahu li indahu zufran kuma ya sanya min ya zama ajiya ranar alkiyama na lada yace yau malayin fa umaru ranar da ba wata dukiya da za ta yi amfani wala banu da ko yaya illa man atallaha sai wanda ya zo wa Allah madaukakin sarki bi kalbi da zuciya salimin kuma gaskiya Allah madaukakin sarki ya dace da wannan bawan Allah ma ne yake wa akhir da'awaya karshen kuma wato da'awar mu shine alhamdulillahi rabbil alamin mun kare da wannan suna na alhamdulillah wa atu godiya ya tabbata ga Allah madaukakin sarki ubangijin talibai to wannan shine to mu ma akiru da awana yayi muku amma kun dauki yawa ba dole ba wannan shi ne karshen wato littafinmu na alwajiz muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya da ya raya mu ya ara mana lokaci ya ba mu lafiya ya kawo har zuwa wannan lokaci ne albarka da muka sauke wannan littafi na alwajiz sai suke suna wani kitabin aziz ko shakka babu bayan godiya ga Allah madaukakin sarki da salati ga annabinsa akwai wato bangarori da dama na wata al'umma da ba zai manta da zuwa irin wato karfafa mu gwiwa da suke wajen karambani da muke na karanta littattafai matuka akwai bangarori da dama da a koyi da fili ina yi musu addu'o'i Allah ya sani wannan na samun karfin gwiwa da gare su matuka bangare na farko wanda ba zan manta da su ba su ne musamman malaman wannan makaranta da muke tare da su ina samun karfin gwiwa sosai da gare su da kuma na biyu su ne ɗan ɓangaren media IDT media kusan daga lokacin da wannan media suka shiga ragaba kusan Allah ya sani komai da sun sani komai ni na da wata al'ada komai za a yi komai kuka gani ni nake abuda to amma wannan IDT media ɗin yau da gobe da kan suka tsara suka yi bayyana cewa wasu abubuwan ba zai kamata a ce an bar ni ni ina yi ba har sai da suka rika zuwa wani lokacin ba zauna ce dan Allah kar ai kaza sun san kawai ina da wata ɗabi'a ce dai ku ga nayi to da ba abin da na sana yi irin bara wallahi ba na san bara ku zo a gama bara ku tara ɗari uku da ko ɗari biyu ba na san ta kwata-kwata yau kuma wani ya je ya rika tunanin kuɗi kuke tarawa to ba na sanda ni a ɗabi'a ta na kusan musamman wanda zai iya gautuwa da ni ya ce mu da ya buƙatar ku kaza wannan na kuɗin da ɗan sadawa amma bara yana cewa wanda ni ban gautu da shi ba Allah ya gani ni a harkar dawa na so Allah ya gani matakin da komai zai iya ɗaukar nauyinsa in talabijin ne za a je biya da kuɗi na in gidan rediyo ne ina da kuɗin da zan bayar wannan yana bawa kana iya zama libra ta harkar dawa za ka komai ba zai hana ka faɗa gaskiya ba da abin da ya taso za ka faɗi ba zancen wani zai ce kaza wani yi ta faɗa ya ce da shi kake ba wannan kwata kwata to gaskiya na samu wannan karɓin gwiwa matuƙa ta wannan ɓangarorin ɓangare na uku shine wasu daga cikin dattijai da suke karfafa mana gwiwa wanda za ka ga akwai karfafa gwiwa da ta bangaren su kaga doktor ka gane ko ɗan uwa suna tambaya ne akan za su iya fara walimar su nake za su iya ai mun gama karatu akwai kaga da Abdurrahman su da Daura wayannan bayan Allah suna cikin wanda sun dade suna karba gobe da dattije ga shi Alhaji Abdullahi su komanda ko da yake suna zaune wallahi ganin su kawai yana kara mun karfin gwiwa matuka matuka da gaske kuma duk abin da ya jazo na shawara ba su da jin nauyi za a baka shawara kuma wani abin za a tattauna duk da cewa iyayenmu ne amma wallahi za a baka girma da ilimi cewa duk maganar da ka za ga ana daukar da kima to wannan ya tsara mun karfin gwiwa matuƙa daga cikin wanda muke da su matasa la ta addu wala ta akwai wanda nake faɗa cewa ina ba tun farko shekara goma sha da muke harkar dawa Allah ya haɗa mu da su domin Allah ya kawo su ko da yake kowa da irin lokacin da Allah yake hore mar ya zo ya ta da gudunmawa wataƙila a wannan shekarun ba su da halin da za su iya yanzu misali zan bauku kaga wannan ai kun ga lafi kawai nake za mu rubuta littafi ni ba ce za a yi walima ba ba ce za a yi walima ba amma ku duba ku gani yanzu yau din nan za ku gani yanzu kawai matasa a junan su alhaji yusuf a mai aiki Allah ya saka masa da alheri matuƙa wato yana ɗaya da cikin waɗanda suke in dai suke da ayyuka na alheri kai tsaye sai shi ne suna magana cewa a ji an yi walima ba ni kuma ba na zuwa ɗora kowa nauyi akwai maida da ya zauna nan shi kamar mutum da rizal ya zo karatun ba ba yana zuwa ya tare ka lemo da ruwa to akwai wanda da yawa sun yi hoɓɓata kun gani yanzu abubuwan da suke yi akwai taji akwai mutum kuma ne muku talla akwai midwife akwai lemo akwai ruwa duk wayannan abubuwan bayan Allah nan sun kawo sun kawo to akwai matasan da da yawa wallahi yanzu ne a harkar dawa wato har ina jin tsoron in faɗi wani abu ciki har ina jin tsoro domin in dai na faɗa wallahi za a yi ga MD din mutum na MI Bonita na ga muku lokacin da za mu sauka yana ji ya bada lemo da ruwa to shi ma akwai wanda ɗalibai da ya gabe ya ce mun akwai wanda abin da za a rike ba komai Allah sai da ya gabe na akwai abin da za a rike ba komai to saboda haka wayannan bayan Allah suna nan da yawa waɗanda jira suke kirin wani abu ya motso kawai a ce jiki to ni gaskiya ko shakka babu irin wayannan suna ƙara mun karfin gwiwa matuƙa a harkar da'awa suna ƙara mun karfin gwiwa matuƙa wayannan bayan Allah wadanda na rajin da wanda ma ban yi ba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkai Allah madaukakin sarki ya shiga al'amuran muna roƙon Allah da sunayen sa jawawa da kofin sa madaukaka Allah ya yawaita mana irin saboda haka ba za mu manta da me ake kira makotan masallaci da yan unguwa da suke babu gudunmawa domin kun ga tun da lokacin da muka fara karatu na har zuwa yanzu ba wata rana da muka samu tangarda babu ita yan uwa suna babu gudunmawa kwarai kuwa kan mun tuna mun akwai akwai gogoma nan gida alajibi wanda lokaci bayan lokaci tana aiko mana da turaren wuta abin da za a wato jari masallaci wannan karfafa gwiwa ne matuƙa duk wanda zai shigo masallaci ko tsintsiya wani lokacin da za a yi shara ko oman da za a jare masallaci wanda duk wani abubuwan ba roƙa muke ba wani lokaci ne kawai wasu za su ga ya kamata a yi kaza to wannan shi yake bukata na wajen karfafa gwiwa gaskiya ba zan manta da wannan ba kuma shi yake sa mun duk lokacin ba da nake na sauke da jadi to lalle ya kamata a ƙara yin kurawa a ƙara sa wani domin ƴan uwa suna da bukatar da nake kirwarsa akwai alai kabir bara musamman shi duk da ba a nan gudun ba wacce tafi karbi ba a masallacin mu sai bane ta ga tana cikin wannan da kuma duk karbabe mu lokacin da za mu fara lubu lubu wal majan yana cikin mutanen da suka bada kudi aka ci wani da tabai aka raba wa ɗaliban ilimi ko da dalilin su wannan da tabai dalilin su suka fara zuwa makaranta har yau kuma ba su daina ba har yau ba su daina ba saboda haka wayannan bayan Allah da muke faɗa ko shakka babu ba za mu manta da su ba matuƙa a cikin harkokin da awon wani muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yawaita mana irin su Allah ya maɗaukakin sarki ya sa matasa daga cikin su wanda suka taso yanzu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya karbabu ya karbabe su ya yawaita dukiyar su idan iyayen su na nan Allah maɗaukakin sarki ya raba su da su lafiya idan kuma sun rasu Allah ya ji kansu da gafara ya sa wannan abin da suke yi zai musu sadaka jariya Allah ya sa nan gaba suna cikin mutanen da za mu kalle su mu ce wani muna da buƙatar muna da fili a kauye kaza muna so a je a gina mana wani da bajini yace za a yi ai kun ga matashi ne kaje kalli masallacin man Jafar na yanzu almuntada inda ba Jafar yana da zai zubar da hawaye saboda murna tashin juma'a nan da ta wuce aka yi an yi wa zai ta sai wani matashi ne ka je ka ga miliyoyin da yake halatta abba karbi ka kalli masallacin kutubar bin abbas da aka zo ya fara ginin su duk wanda ya kawo siminti ko bulo zai ce baya bukata haka ya rike sai duk wanda ya zo Allah sai ya baya bukata sai da ya shirya azama shi kadai to saboda haka wayannan abubuwan su muke kallo ko da yaushe muna bukatar su a cikin baji da'awa annabi alaihi salatu wassalam waɗanda suka yi wannan a harka abin da ya shafi da'awa sun taimaka matuƙa a sun taimaka wa da'awar annabi alaihi salatu wassalam Usman bin Affan Abdurrahman bin Auf da sai na Abubakar sun yi amfani da dukiyoyin da yana Abubakar akwai ran da ya ɗebo kayan gaba ɗaya dukiyar ta dake kawo sun da haka ko shakka babu wayan abubuwan su muke bukata kamar yadda na faɗa in sha Allah ta'ala za mu yi kokari mu ga littafi duk da muna da kwantai wuraren da malama markan ku ce da muku ya kula tin bangare wuraren da za a ga littafi sunan gaskiya na hararo littafin da za a ga ku fa har yanzu tunani muke tunani muke shi ba nan tsubbabi yake ba gaskiya amma muna fatan insha Allah ta'ala zuwa bayan sallah za mu yi kokari mu ga wannan littafai ya kamata a saka wanda kai shi za a tsora da yadda Allah kafin bayan sallah amma ba jama'a ku shirya littafi yanzu ya zama abin da ya zama yanzu wannan alwajin sun kun ga sanda kuka shirye shi nawa sai ta karɓa ka dubu ɗaya ɗaya ko biyu biyu bai to yanzu kana son wannan sai ka ajiye wajen five thousand akwai wanda na siyo ma a kiro kamar wanda yake dubu goma Allah na siyo ten thousand hakan da daban suke saboda haka ya danganta da ma matuba'ar da kuma oka din in littafin mala albani ne za ka ji ya yi kudi in littafin ya danganta da waye ya buga littafin saboda haka yanzu littafi gaskiya ya koma ki karantarwar dole muna buƙatar kayan aiki in ma baka da su har kofi to dole ya zo kana da kwamfuta da za ka rika sauke littafi a kai da wani littafin yanzu akwai littafin da ya kai dubu ɗari da hamsin kuma dole ɗalibin ilimin da yake so ya karanta sai ka nemi irin wayannan littattafan akwai waɗanda tafsiri ne yanzu mujallabi takwas bakwai sai ya kai dubu saba'in da wani abu kuma dole kana buƙatar karantarwa sai ka ajiye shi a library in ko ba haka ba za a yi ta wuce ka a wasu wuraren za a yi ta wuce to wayan abubuwan su ne kalubalen da isa wajibi ne kana karantarwa ka nemi sana'a wallahi dole ka nemi sana'a in ba haka ba kuwa za ka zauna kullum ana yi ba kai shi yasa na gaya wasu daga cikin sadaka jariya da ya kamata masu halin musu da kai banda zuwa a yi bohol a yi kaza har ka ɗaukar nauyin ɗaliban ilimi domin sadaka jariya ta littafi tana kawo wanda ita ce ba ta yankewa ko yana tsayawa ko yana tsayawa to ko shakka babu wayannan bayan Allah muna roƙon Allah maka kucin gaske ya yawaita mana irin su gaske dai da suke cikin su iyaye na wannan makaranta ta mu Allah maka kucin sarki ya tsara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani duk bukatun su na alkhairi Allah maka kucin sarki ya biya musu matasan kuma da suke tasowa yanzu Allah madaukakin sarki ya sa a yi sarko irin na dabino Allah madaukakin sarki ya tsara yawaita arzikin masu buri kuma ko da suna da buri a zuciyarsu Allah madaukakin sarki dan isarsa Allah ya ba su lada su ma kuma Allah madaukakin sarki ya kawo musu hanyar buri a cikin rayuwarsu wanda za su yi wa Allah bajinta su koma zuwa ga Allah suna masu farin ciki muna roƙon Allah ya juna yansa kyawawa duk wanda ya sa kwandalansa tunda biyar a wannan harka da muka yi ta walima Allah madaukakin sarki ya karfafe shi Allah ya baki lada duk wanda yake da niyya kuma Allah madaukakin sarki bai sa wato ya sa wani abu wannan niyyar ta sa Allah madaukakin sarki ya cika masa ladarsa muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka duk wanda suke mana wasiya da addu'a ta alkhairi Allah madaukakin sarki ya biya musu bukatu akan dai gaskiya wurin guje ba kamar yadda na faɗa zan jawo cikin iyaye tunda justice ya shigo mu ba shi dama ya yi mana wato jawabi bi kamar yadda na faɗa cewa an yi bajinta gaskiya an sa da farin ciki matuƙa domin ba mun faɗa ba shi wahalar da ake ciki ta wahalhalu ta sa ba mu ce za a yi walima ba wallahi ni ban faɗa ba ba ce za a yi walima ba amma kawai cewa za mu rufe karatu yau ɗan uwa sun yi bajinta matuƙa ka je ka kalli kuɗin da suka kai sun kai da kuɗi matuƙa wannan abin ya faranta mun gaskiya ya faranta mun kwarai da gaske to wannan abu kada a maimakon sai da yakin iyaye ne a maimakon iyaye za mu gayyaci justice a kuma matasan mu gaskiya ga zama da zan zo an gayyato mutum biyu kuma a matasa insha Allah ta'ala yes is awwal insha Allah ta'ala na kai kai da shi da baka shi ne kike ake kuma yau dana ne ko ai jawabin ko godiya za a yi mana na an bar da mu fara da wannan abu
Allah maɗaukacin sarki ya kawo mu wato ƙarshen wannan littafi na da wasu a yau ranar laraba wanda ɗan da ɗaya kuma wani da ɗaya ga wata na yake yi da uku ga wata suna buɗe Allah maɗaukacin sarki da ya kawo mu wannan rana kuma babban abu babban wannan rana ba godiya bayan Allah sai malam saboda malam ya ɗau nauyi a kan da yawa ba dare ba rana mu dai kawai za mu zo mu saurare amma shi ne sai gida ba mu ce shi wannan ta dubawa ta karanta wa ya ko sai ya tabo da Allah ya saka wa malam da kai Allah ya saka ma da kai ma Allah ya ba mu sa'a da za mu kuma da mu da da mu da sa'a kuma mutane da suka taimaka wajen wannan walima to kun ga shi a cikin malin ya ce wannan abu ya burge ya ya yi ya ji daɗin wannan abu saboda haka muna roƙon mutane Allah ya sa an samu da wannan abu to a dinga taimakawa duk zai ba Allah ya saka mana da alheri baki ɗaya kuma Allah ya sa kowa ya koma gidansa lafiya muna godiya alhamdulillah hamdan kasiran karimin wa
jazakum Allah khair Allah ya saka da sai game da na faɗa dali wajen shi zan so yan bi na yan bai bolita shi kuma zai wajen shi matasa sai ya kuri ya zo shi ma ya mana jawabin godiya da shi na gama ka da ke ko
to alhamdulillah ina yin addu'a to Allah ya kara ma karfin jiwa kamar yadda kake wannan karantarwa kake karantar da mu gaskiya shi dai yau ne zuwa ranar farko makaranta amma masu zuwa ɗaukar karatu suna ganin ba kai da ɗaukar karatu ba saboda akwai ta inda ne nake ɗaukar ba wata rafi na koyi za ka ji ba ina cikin ɗalibai kuma na yi murna na yi farin ciki ina kuma addu'a Allah ya kare taimakon ka ya kare taimakon mu baki ɗaya ya kuma kara mata basira da kuma ajiyar nesa saboda wannan abu ne gaskiya da yake da mahimmanci kawai shekara shida ana ta karin sauwa ba dare ba rana to ina yin addu'a da Allah ya saka da ni kuma mu ba Allah ya ba mu iko ko wani abu makamancin haka ne mai mahimmanci sai dai irin wanda za mu iya rasa da
jazakum Allah khair Allah ya saka da alkhairi wannan saurayen IPC bidiyo wala ko kinta eh alaji da kai za a wakil da su ka dazo alaji da ma
ba abin da ba mu ce da ba da koyon da muka gaskiya don shi Allah ya saka da alheri Allah ya albarkaci da ya asa kuma da muke nan gurin Allah ya kara mana shi da alheri ya sa kuma mu aiki da shi Allah ya ba mu ikon aiki da
to jazakumullahu khairan yan uwa kamar da kuka ji wannan shine karshen wannan walima tamu kuma kamar yadda muka faɗa insha Allah ta'ala muna tawassuli da wayannan kwanaki masu albarka wayannan goma na ashiru bil hijja muna tawassuli da su Allah dan ya karbe da muka hada a wannan goma duk matsalolin da suke damun mu Allah ka yayi mana duk wanda yake da bukatu Allah ka san muna tawassuli da wannan littafi da muka biya Allah ka biya kowa bukatun sa na da waɗanda iyayen su suka rasu a ciki Allah dan ki sarka Allah ka yabe musu waɗanda kuma suke da rai Allah dan ki sarka Allah ka dauki sarki ka tsara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani muna tawassuli da wannan wato walima da muke da kammala littafi da kuma kwanakin nan masu albarka Allah ya dauki sarki ka shiga da kowa abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mu kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya kamar yadda muka yi addu'a tun a farko masu agazawa da tallafawa ba dare ba rana Allah ka wuce sai ka taimake su Allah ka yawaita mana irin muna roƙon Allah da sunayen da jawa da tsohon da madaukaka musulmi ma da lafiya Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inda da lafiya Allah ka ba mu jikon yin amfani da ita muna roƙon Allah da sunayen da jawa duk wanda ya sa wani abu daidai da wato allura Allah ka mai mata shi garma Allah ka wuce sai ka mai mata shi garma Allah ka danka dukiyoyin muna roƙon Allah da sunayen da jawawa da gobin da madaukaka matakan mu Allah ka shirya mu Allah ka dora su a hanya bari dukiya muna roƙon Allah da sunayen da jawawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga na bari Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu hukun bujja Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu hukun guje mata Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma istajib du'a'ana wa du'a man kana bi du'a Allahumma ta'alina fi hawaitina fa qadhiha برحمتك يا هادي يا سلام صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ina ga abin da ya rage mana idan har ba a duk dubar za a kira sallah sai kuma bi sallah sai kuma a cikin ga Allah yawwa wanda kuma suka yi sallah kun ga su mun sallaje mu da ma karatun ne duk ka'idodin hadin sallah sun tabbata amma muka ba mutane a guri muka ce sallah a zami dinkin da har sai mun karatu Allah ta gana